العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن هدى بهديه ودعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli baka yan wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh barkamu da saduwa a wannan safiya ta laraba yau muna sha biyu ne ga watan ramadan bayan hijiran manzo sallallahu alaihi wa sallama shekara 1446 1446 wanda kuma ya dace da sha biyu ga watan uku watan march hijiran miladiya 2025 ci gaba da karatu mana tafsirin alkur'ani mai girma daga wannan masallaci namu mai albarka masallaci mai yaci da ke wannan unguwa ta bolari a nan cikin garin gombe fadar jihar gombe muna addu'a allahu subhanahu wa ta'ala ya kara wannan gari namu albarka da sauran garurukanmu gaba daya idan ba manta ba a shekaran jiya zance kenan ko shekaran jiya waccar mun tsaya ne karshen aya ta goma sha ɗaya cikin wannan sura mai albarka suratu alhadid yau za mu tashi a farkon aya ta goma sha biyu ya tsammanin babu wani tambayin da ke hannuna za mu shiga karatu kai tsaye insha Allah mai Allah ya ce أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك هو الفوز العظيم
Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya ce yau mataral mu'minina ka tuna ranar da za ka ga mummunai wato ranar tashin kiyama kenan za ka ga masu imani na gaskiya maza wal mu'minati da mummunai masu imani na gaskiya mata za ka ga mummunai maza da mata waɗanda suka ba da gaskiya da Allah subhanahu wa ta'ala nuruhum yas'a baina aidihim hasken da Allah ya basu yana wato tashi ta gabansu wa bi aimanihim da kuma gefen damansu ran tashin kiyama masu imani za ka gansu da haske kamar da ya tabbata a cikin hadisi daga manzo sallallahu alaihi wasallama saboda haka Allah yake gaya wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da duk wani mai imani ya ce a ranar za ka ga masu imani maza da masu imani mata nuruhum yas'a baina aidihim wa bi'aymanihim hasken su yana tashi ta gabansu za ga fiskokin su yana haske wa bi'aymanihim saboda an ba su takaddan su a hannun dama ashabul yamin ma ashabul yamin to waɗannan masu imanin da ake ba su sakamakonsu da hannun dama sai ka ga hannun daman nasu ma kuma haske na tashi bushra kumul yau sai mala'iku su ce da su albishirinku a yau muna muku albishir jannatun ita ce aljanna albishir ɗinku ita ce aljanna ta jirimin ta tihal anhar aljannan da ƙoramu ke gudana ta ƙarƙashin benayenta khalidi na fiha za ku zauna cikin aljannan har abadan abada bi ma'ana za ku dawwama cikin aljanna zalika huwa alfawzul azim lalle wannan shine babban rabo zalika duk da ismul ishara ne na nesa kama a ce wancan shine babban rabo amma akan ce haza a kaddara shi a haza an kawo shi a zalika ne saboda girmamawa to anan ya tabbata daga abdullahi dan mas'udu Allah ya kara masa yadda yace ran tashin kiyama masu imani za ka ga haske na tashi ta gabansu da ta damansu ya ce alaƙadari a amalihim kowa gwargwadon aikin shi gwargwadon imaninka gwargwadon haskenka gwargwadon imaninka gwargwadon yadda za ka wuce akan siraɗi da sauri ya ce muruna ala sirat za su wuce ta kan siraɗi suna masu haske saboda wajen akwai duhu hasken da kake da shi shi zai dinga haska ma hanya to sai ya ce minhum daga cikin masu imani din min nurihi mithlul jabali za ka ga wani hasken shi yadda ka san dutse yadda ka san girman dutse haka za ga hasken shi bi ma'ana haske ne mai yawa wa minhum min nurihi mithlun naklati wani kuma girman hasken shi bai wuce kamar girman bishiyan dabino ba shi kuma iya girman hasken shi kenan annabi ya ce wa minhum abdullahi dan masul ya ce wa minhum min nurihi mithlu ar-rajul al-qa'im wani kuma hasken shi yanda ka san mutum wanda yake a tsaye kamar iya girman mutum haka iya girman hasken shi ya ce wa adnahum nuran wanda yake da haske mafi kankanta min nurihi fi ibihamaihi za a ga hasken shi a babban dan yatsan shi shi na ibiham wannan yatsan ya ce yattaqilu marra wa yadfa'u marra wani lokaci hasken ya kawo a yatsan shi wani lokaci hasken ya dauki saboda shi kuma iya imani shi kenan bai yi imani mai karfi ba bai yi aiki kyawawa ba to kuma yana bukatar hasken da zai haska don ya ga hanya Allah ba mu haske da yawa a takaice ranar tashin kiyama ya tabbata a cikin hadisi an tambaya annabi sallallahu alaihi wasallam cewar ta yaya zai gane mutanen shi bayan al'ummomi suna da yawa tun daga kan annabi nuhu har zuwa kan shi annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ta yaya kuma zai ce zai gane mutanen shi da aka tambaye shi dangane da wannan sai annabi ba da amsa da cewa zan gane su ne saboda ana ba su littafin su da hannayen dama sannan zan kuma iya gane su ne saboda fuskokinsu yana haske inda kake wankewa na alwala za a ga wurin yana haske ran tashin kiyama haske yadda ka san hasken walƙiya sannan ce zan kuma gane su ne saboda hasken da ke gabansu yana haska musu hanya abinda annabi ci kenan alaihi salatu wasalam kisaran tashin kiyama da kaga mutum fiskan shi na haske to yana cikin al'umma annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam in kaga mutum fiskan shi ya baki kirin kamar bakin gawayi shi kuma ainihin mara imani ne sabon allah ne mai da fiskan shi baki allah ya kiyaye da allah ya faɗi wannan maganar dangane da masu imani ya ce za su samu haske ran tashin kiyama a hanyar su ta zuwa gidan aljanna a lokacin da su tsallake siraɗi to kuma sai ba da labari dangane da munafukai sai ce mai يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتبسوا نورا فضرب بينهم بسور له باب باطن فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب ينادونهم ألم نكن معكم ينادونهم ألم نكن معكم قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني حتى حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور ubangiji subhanahu wa ta'ala ya ce yau mai ƙolul munafiquna a ranar da munafukai kuma za su ce munafukai maza wala munafiqat da munafukai mata za su ce lillazi na amanu ga waɗannan da suka yi imani unzuruna kuɗan jira mu mana kuɗan juyo ku kalle mu naqata bismin nurikum dan mu dosani hasken kunna mu kan ba mu da haske ba ma ganin hanya mummunai suna tafiya munafakai suna bin su a baya to wannan hasken da mummunai ke da shi shi ke haska hanya to sai munafakai suna ce musu kudan jira mu mana bi ma'ana kar ku da sauri sannan kuma ku da dan waigowa mana muna dan dosanin hasken da kuke da shi shine unzuruna naqata bismin nurikum kila sai mala'iku su gaya waɗannan munafukan su ce da su irji'u wara'akum ku koma bayanku bi na ku koma gidan duniya faltamisu nuran ku je ku nemo hasken a can ai su ma a can suka samu hasken ba anan suka samu ba domin duniya wurin aiki ne babu sakamako lahira kun wurin sakamako ne babu aiki duk abin da kai anan shi za a baka a can to sai su ce da su ku koma gidan duniya faltamisu nuran ku je ku ainihin samu haske a can shine in taliku ila ma kuntum bihi tukadhibun in taliku ila dhillin dhi salati shu'abin la dhalilin wa la yughni min al-lahab innaha tarmi bi sharrin kal qasr to idan mala'iku suka ce da su ku koma gidan duniya sai su su dauka da aka ce ku koma bayan ku sun daka aswaiga ne a bayan su akwai hasken a can ana nufin bayan duniya ake nufi su kuma munafakai suna tsammani an ce ne su waiga a dan baya kaɗan akwai haske su je su ɗauko to idan suka juya a lokacin da za su dawo faduri babbai na humbi surin sai a sanya katanga tsakaninsu da mummunai ta yadda ba za su ƙara ganinsu ba kuma dan hasken da suke samu na mummunan ma an sanya katanga tsakaninsu shine faduri babbai na humbi surin Allah ce lahu babun wannan katangan tana da wani irin kofa baɗinuhu fihin rahmatu a cikin wannan kofan anan rahama take anan aljanna take ta wannan kofa ake shiga a tafi gidan aljanna wa zahiruhu ta bayan katangan kuma min qibalihi azab ta can azaba yake fesowa azaba ne kawai yake fitowa daga bayan wannan katangan su kuma ainihin kafurai da munafukai da mujirmai da azzalumai masu sabon Allah suna nan a bayan wannan katangan azaba suna ta fama da shi ba ma kai su ta ba tukunna fa nan duka wannan abin da ake ba ma shiga wuta ba yan aljanna ma ba su shiga aljanna ba ana kan hanya ne yunadunahum to a wannan lokacin sai su fara kiran masu imani suna cewa da su alam nakum ma'akum shin ba tare muke da ku ba a duniya tare muke sallah tare muke azumi muna haɗuwa a wuraren wa'azi shine alam na kun ma'aku ya za ku ɓace mana ya za a raba mu da ku bayan a duniya ma muna tare ƙalu he masu imanin su ba su amsa daga can amma ba sa ganin su amma suna jin maganar su bala su ce haka ne lallai tare muke da ku a duniya tare muke sallah tare muke azumi tare muke zuwa wa'azi walakinnakum amma fa sai da kukan fatantum an fusakum kun riga kun fitini kawunanku kun halakar da kanku wata rabbastum kun dinga zaman jira kuna mana mummunan fata kuna ganin mu ba mu waye ba ba mu san mai duniya take ciki ba ana harkoki ba ma shiga amma ku kuma wata rabbastum wato har ma kuna mana fata wani mummuna abu ya same mu wartabtum sannan kuma kun shakka kuna ma kokonton an yama da gaske ne akwai wutar nan kuwa an yama da gaske ne akwai aljannan nan kuwa an yama da gaske ne akwai azaban kabarin nan kawai ba ba dun labaru ba ne ba shine wartabtum kun yi shakka kun yi kokonto mu kuma mun yi imani mun gaskata mun bi Allah mun bi manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam mun girmama matan annabi mun girmama sahabban shi mun kaunaci ayan shi da jikokin shi amma ku kun je kuna ta aikin sabo kala-kala wa garatkumul amaniyu sannan burace-burace ya rudar da ku burace-burace kaga mutum dan shekara 80 yana magana 2027 za a yi tsiya shekaran shi 80 fa amma yana ta planning 2027 za a yi tsiya kuma planning din ba na alkhairi bane ba e za su yi murdiyan zabe za su yi rashin mutunci za su siye mutane za su ba da atamfa za su ba da taliya tun yanzu suna tsarawa ku ne masu karbaye kuna dariya aran mako ba ka bane to tun a yanzu sun riga sun gama shirye mai za su yi 2027 wa za a kawo kwamishinan 'yan sanda wa za a canja a kawo sabon aiji alkalai suwa za a nada har biyan kuɗi yake don a ba wa mutum alkalanci a tribunal kuɗi ake kashewa saboda ya san da an ba shi alkalin tribunal na 'yan watanni ya zama multimiliyoniya wanda bai ci bai ce ya ci wa garar kumul amaniyu kenan kuna ta burace-burace kala-kala na duniya sai Allah ya ce hatta jiha amurin lahi kuna wannan halin kuna ta burace-buracen da shirya tsiya da rashin gaskiya da rashin mutunci da abubuwa da kama karya kwatsam sai mutuwa ta zo mu haka ake mutuwa ba notice ka an ce wani ya mutu wani ya mutu haka wata ran kai ma za a ce ka mutu ne hatta jiha amurin lahi har mutuwa ta zo mu sai Allah ya ce wa garrakum billahi garur shedan kuma ya ruɗe ku kuma kun biye mishi shedan ya muku alkawarin ƙarya kun yadda Allah muku alkawarin gaskiya kun ƙaryata shine wa garrakum billahi garur shi yasa Allah ya ayyuhal ya ayyuhal ladina amanu ya ko ayyuhan nasu ne inna wa'dallahi haqqun fala taghurrannakum alhayatud dunya wala yaghurrannakum billahi garur yace ya ku mutane inna wa'adallahi haqqun tabbas alƙawalin Allah gaskiya ne duk abin da Allah ya ce zai faru fa da gaske sai ya faru duk abin da Allah ya ce ba zai faru ba da gaske ne ba zai faru ba yasa duk labarin da annabi ya bayar cikin hadisi na tashin kiyama da sakamako da abin da qur'ani ya bada labari na tashin kiyama da sakamako bai kamata ma a ce kana shakka ba inda ka yadda akwai mutuwa dole ka yadda akwai wancan in ka kare ta wancan ce ne mutuwan ma ƙarya ce ƙarya ne ba wata mutuwa mummuna nan ba inda za mu je ko mahaukaci ne zai ce ƙarya kake to sai Allah ya ce falata ƙurran na kuma hayati duniya kar ku bari rayuwar duniya ta ruɗe ku har ku bar Allah subhanahu wa ta'ala wala ya gurran na kun billahi garur kar ku bari shaidan ya ruɗar da ku ya ɗauke ku daga kan hanyar Allah ya ɗora ku akan hanya wacce ba ta Allah ba subhanahu wa ta'ala shi sa saboda rudi irin na shaidan kaga ga abin da mutane suke bukata amma ba shi ake yi ba ana yin wani abu daban shi sa malamai suka ce ko wajen fa taimakon addini idan ga abin da ake bukata ka zo kai wanda ba shi ake bukata ba ka yi shirme misali wata unguwa ce suna bukatan islamiyya sai ka zo ka gina musu masallaci bayan suna da masallatai sai baka taimaki addini ba ko kuma suna da masallaci suna da islamiyya amma ba ruwa wadda nan ka tona musu bohol sai ka zo ka ƙara gina wani masallaci nan ma ka yi rashin lissafi to shi sa komai ana ajiye shi ne a mahallin shi akwai anguwan da su ruwa suke bukata ba masallaci ba sai ka zo ka shirya musu masallaci ka kashe miliyan hamsin kayan masallaci da ka kashe miliyan ɗaya kayan bohol da ya fi lada saboda wahalar ruwa da al'umma suke ciki to wannan rudin shedan ne shedan sai hana kai abin da yake shine mai mahimmanci sai ka je kai abin da ba shi yake da mahimmanci ba Allah ce wala yaghurrannakum billahi garur shi yasa dangane da waɗannan masu munafukai da masu imani Allah ya faɗa cikin alqur'ani mai girma cikin suratul tahrim ya ayyuhallazina amanu tubu ila allahi tawbatan nasuhan aran makaranta
يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير ubangiji subhanahu wa ta'ala ta ladina amanu ya kuma su imani ya ku masu imani tubu ilallahi taubatan nasuhan ku tuba zuwa ga Allah tuba wacce take ta gaskiya wacce in an tuban ba a ƙara komawa ke sa malamai suke fassara shi da hausa tubu irin na zarar bunu wa ya san bunu a nan da hausa duk abin da ka zare shi ba ka iya mai da shi idan ka zare wani abu daga cikin bunu ba zai koma ba to ya zamo ka fita daga aikin sabo irin yadda ba za ka sake koma ba shine tubu tawbatan nasuha sai Allah ce asa rabbukum an yukaffira ankum sayi'atikum in har kuka yi haka kuka yi kyakkyawan tuba tuba na gaskiya to ubangijinku kuma zai kankare muku zunubanku wa yudkhilakum jannatin ubangijinku zai shigar da ku aljanna tajri min tahtihal anharu aljannan da koramu ke gudana ta karkashin binayenta yau mala yakhuzillahu nabiya a ranar da Allah ba zai ainihin bakanta wa annabi ba a ranar da annabi zai farin ciki na amanu ma'ahu haka na Allah ba zai bakanta ran waɗanda suka yi imani tare da manzan Allah ba sallallahu alaihi wasallam duk wanda ya imani da annabi ya yi imani da alkur'ani ya yi imani da hadisai ya ƙaunaci sahabban annabi da matan shi da 'ya'yan shi ya bi Allah sau da kafa toron tashin kiyama babu shi ba bakin ciki hisa tun lokacin da mutum zai mutu ake turo mala'iku إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا الله ce waɗanda suka yi imani kuma suka tsayu suka yi istiƙama wajen bin Allah sun yi iya abin da za su iya wajen aikata aikin alkhairi da barin aikin sabo sai Allah ce ta tanazzalu alaihimul mala'ikatu to idan suka zo mutuwa mala'iku za su zo musu su tsaya a kansu su suna ganin mala'iku ku baka gani duk wanda zai mutu yana ganin mala'iku a lokacin da zai mutu amma ba zai iya gaya wa kowa ba dan aljanna ne ko dan wuta ne zai ga mala'iku dan aljanna ya ga mala'ikun rahama dan wuta ya ga mala'ikun azaba Allah ya kiyaye to sai mala'ikun su ce da su Allah ta khafu wa la tahzanu kar ku ji tsoro kar ku yi bakin ciki wa abshiru bil janna albishirinku muna muku albishir da aljanna allati kuntum tu'adun wacce aka muku alkawarinta nahanu auliya'ukum mu ne masoyanku mala'iku suna gaya masu imani in za su mutu ai mu ne masoyanku za ku samu masoya na gaskiya fil hayati duniya wa fil akhirah a nan duniya dama mu ne masu kaunanku na gaskiya haka nan kuma za ku tafi lahira mu ne masoyanku na gaskiya walakum fiha ma tashtahi anfusukum walakum fiha ma tad'un a aljanna akwai duk abin da kuke bukata akwai duk abin da aka muku alkawari da wanda ma ba ku sani ba nuzulan min gafurin rahim wannan shine ainihin liyafa ta abinci da Allah zai shirya muku wanda shine gafur mai gafara rahim kuma mai jinkai to sai Allah yake caron tashin kiyama masu imani da manzan Allah ba za su yi bakin ciki ba farin ciki za su sai Allah ce ta su masu imanin nuruhum yas'a baina aidihim wa bi aymanihim hasken su yana tashi ta gabansu da kuma ainihin ta bayansu hasken yana tafiya suna tafiya to a lokacin da suke tafiyan nan su munafukai waɗanda yake gasu suna musulunci dama shi in mutum kafiri ne ba shi da haske ko miskala zarat amma wanda zai samu ɗan haske ɗan kaɗan kuma ƙarshe ɗauke dilim shine munafuki a cikin musulmai to ana cikin wannan tafiyan sai su masu imani su ga ga waɗannan suna da haske amma hasken ya ɗauke ba komai yanzu kamar yadda za a ɗauke wuta haka hasken munafukai zai ɗauke sai munafukai sai musulmai masu imani na gaskiya sai tsoro ya kama su shine ya ƙulu na rabbana atimim lana nurana sai su ɗaga hannu suna addu'a ya ubangijinmu ka cika mana haskenmu kar haskenmu ya ɗauke irin na waɗannan wa gafir lana ka gafarta mana innaka ala kulli shay'in qadir dan kai ne mai iko akan komai ba abin da ke gagaranka to wannan shine sakamakon duk wanda ya bi Allah ranar gobe kiyama ya tashi a cikin farin ciki ya tashi da haske ya tashi yana mai ainihin godewa Allah saboda ni'iman da ya gani kamar yadda muka kawo hadisi a karatu na dare wajen tafsiri a lokacin da mutum zai fito daga kabari farkon wanda zai welcoming din shi wanda zai tare ka yana maka mara ba za ga wani kyakkyawan mutum ba ka taɓa ganin mutum mai kyau a duniya irin shi ba ko a hoto ko a tv baka taba ga kyakkyawan mutum irin wannan ba sai ka tambaye shi ka ce kai waye kyakkyawan mutum haka sai ya ce ah baka gane ne ba ya ce duka ban gane ka ba ya ce ai ni ne ayyukanka na gari a gidan duniya ni ne sallanka ni ne azuminka ni ne istighfarinka da salatin annabinka da hailala da tasbihi da sada zumunci da kyauta da sadaka da rike amana duka ni ne na taro Allah min irin wannan halitta kyakkyawan mutum to wannan shi zai maka jagoranci har zuwa sirari ce zo mu tafi yau kan ba kai ba bakin ciki duk wahalan da ka sha a duniya yau kan shi kenan ya zamo tarihi ka yi haƙuri da buhari ka yi haƙuri da tinubu ka bi allah yau kan sai aljanna to a irin wannan yanayi allah ya tashe ma irin wannan yanayi allah sa muna cikin yan aljanna don rahaman shi to allah sai ce kar ku bari duniya ta ruɗe ku duk waɗannan falalan da ake ta magana mutum ya zo ya rasa shi shi yasa a cikin suratu al-mudaththir allah ce kullu nafsin bima kasabat rahina kowace rai ranar gobe kiyama jingina ce ga ayyukan da ta yi idan ka yi aiki mai kyau to kamar ka ba da jingina ne za ka karɓi kayanka idan ka yi ayyuka mara kyau kamar ka ba da jingina ne za a baka kayanka mara kyau shine kullu nafsin bima kasabat rahina sai Allah ce illa ashabal yamin sai fa waɗanda aka ba su littafi da hannun dama su kan ba su a cikin bima kasabat rahina sai ce su masu imani da aka ba su littafi da hannun dama fi jannatin ya tasa'aluna suna cikin gidan aljanna suna masu tambayan junansu suna hira suna tattaunawa su kalli 'yan wuta su ce ma salaka fi sakar me ya shigar da ku cikin wutan sakar wata wuta ce sunanta ma sakar kai daga ji ka san akwai matsala sakar da ƙyar za a tsallake kenan wuta ce ta bala'i sunanta sakar me shigar da ku cikin wannan wutan za suna tambayan anil mujrimina ma salaka kun fi sakar suna tambayan masu aikin sabo suna tambayan mujirmai waɗanda duniya ta ruɗe su suka ƙibbin Allah suka yi zalunci suka yi duk abin da za su yi suka yi shirka suka yi duk abin da Allah ya hana su suna afkawa cikin shi su ne almujrimin عن المجرمين ما سلككم في سقر قالوا هي سوچه da su lam nakum min al musallina ai a gidan duniya ba ma sallah muna wasa da sallah ko ba ma sallan kwata kwata kuma muna wasa ma da sallah kaga mutun ya zo yana sallan azhar da la'asar da magriba da isha duka a lokaci daya ya buge su wai yau bari in ji in buge su duka ɗaya zan musu to irin addini ne wannan a lokaci ɗaya ka yi sallah sannan kuma gaba ɗaya sallan ba zai wuce minti goma ba shaf shaf sunan sallan kuma to wannan ba sallan da Allah ke karɓa ba ne ba shi lamna kuminal musallina muna wasa da sallah ko ba ma sallan ma walam na kunu ta'imul miskin wannan gaban muna yawan faɗa wa iyaye mata har da iyaye maza yawanci 'yan mata ba su damu da sallah ba wasu 'yan mata sun ɗauka sallah na zama wajibi ne in ta aure tun ba ta aure ba yanzu sallah ba wajibi ba ne ba a sha ruwa tsuntsaye take wa sallah wallahi dewa ba su damu da sallah ba kuma tana addu'an allah ba ta miji na gari ya allah zai baki miji na gari ba kya sallah sai dai baki wani ɗan ƙaramin azalumi da zai ta kiɗe maki to a takaice mu sani sallah duk mutumin da ya balaga namiji ne ko mace mutum ne ko aljani sallah wajibi ne a kan shi ko ɗan shekara goma ne kisa karantar da yara ko 'yan shekara goma idan har sun zama mukallafun to wajibi ne su yi sallah ba su da bambanci da ɗan shekara arba'in suka ce lamna minal musallin wa lamna ku nut'imul miskin sana a duniya ba ma taimaka miskinai gashi Allah ba mu dama amma sun zama marowata ba sa taimakon kowa ga Allah ba su hali su yi taimako ba sa yi shine ainihin a walam naku nut'imul miskin sannan suka ce wa kunna nakhudu ma'al kha'idin mun kasance muna kutsawa cikin aikin sabo tare da masu sabon Allah duk inda ake aikin sabo yana sahun gaba su ne a gaba gaba duk inda ake aikin alkhairi kuma yana baya baya amma duk wajen da za a yi barna su ne a sahun gaba amma in wajen aikin lada ne kuma akwai wahala sai a yi baya shine wa kunna na hudu mun kasance muna kutsawa cikin aikin sabon Allah ma'al kha'idina tare da abokanmu masu kutsawa cikin sabon Allah wa kunna nukadhibu bi yawmiddin mun kasance ma muna karyata ranar tashin kiyama muna ganin kamar ma ba da gaske bane ba daga duniya sai kaduna sai Allah ya ce suna cikin wannan halin hatta atana liqin kawai sai mutuwa ta zo musu dan kana cikin sabo sai a ce ka mutu babu jira akwai wanda aka same shi ya mutu kuma yana a buge yake da giya ka wannan ɗin bala'i ne akwai waɗansu matasan da na sani wannan na gani ne da idona yan jami'a ne a wata jiha ba anan ba sun shigo mota an sa kiɗa irin kiɗa na mai sa ciwon kai ka ji ƙasa tana amsa din din din din irin wannan kiɗa da su da 'yan mata girlfriends suna gudu da mota motar ta kife da su duk suka mutu wallahi kuma kiɗan yana ta tashi rediyo bai tsaya ba yanzu don allah wannan mai za su cewa allah kuma da yamma tsakanin la'asar da magariba lokaci mai tsada lokaci na ibada kuma ranar juma'a daga sun yi mummunan cikawa so ba matansu ba ne ba kanninsu ba ne ba 'yan uwansu ba ne girlfriends an fito daga kaza za a je wuri kaza to wannan shine hatta a tani laikin kwatsam kawai sai mutuwa ta zo ana cikin sabon Allah to sai Allah ce fama tanfa'uhum shafa'atu shafi'ina ceton masu ceto ba zai amfane su ba ko annabi ranar ba zai cece ka ba ruwan shi da kai irin su ne annabi zai ga mutane yana so a kira su ya ga mala'iku suna koran su yace a waɗannan fa mutane na ne gashi nan naga alamu alwala a tare da su a ce a ai bayan baka nan baka san abin da suke ba ai sun canza baddalu wa gayyaru sun bi son zuciyansu sun canja addini sun kama ayyukan shirka da abubuwa kala-kala da sunan san manzan Allah alaihi salatu wassalam a samu wani tsinanne wani fajiri waye ce wai shi ma Allah ne in ban da dan jahannama ya za a ce kana mutum ka ce kai Allah ne akwai wani tsinanne a nasarawa sunan shi waɗan alti allah shirye shi da mu gaba ɗaya irin yadda ke halakar da mutane a wani ƙauye a wai sunan ƙauyen kowa shi allah ne kawai ba sa sallah suna shan giya suna shan wiwi ko ji an nuno shi yana busa wiwi a wajen ɗaurin aure ce kun san fa muna busa wiwi gashi nan yana murzawa yana sha ko kuma shine shugaban nasu shugaban masu son annabi wai to ina kai ina son annabi ina shan giya da wiwi dan Allah ina kai ina son annabi kana wasa da sallah ko kuma ran naka ce ba shi da lafiya wai an daura mishi ruwa nace Allah kuma an daura mishi ruwa in banda taron dabbobi aka tara ma masu bin nashi shi yasa duk wani malami da zai ce maka wai sallah ta faɗi a kanka na rantse da Allah shedan ne duk wani malamin da zai ce azumi ba wajibi bane akan ka wannan malamin shedan ne in dai ba ko ka tsufa bane ko baka da lafiya a ce a dinga ciyarwa shi ma ba yafe maka akai ba an kawo maka wani option na ka ciyar haka ne ko ba haka ba amma a ce kawai sallah ta faɗi a kanka ko kuma shan giya da zina da sabon Allah da sata kai duk ya halatta a kanka saboda tsabar son annabi kaga wannan malamin shedan ne shine fa matan fa'uhum shafa'atu shafi'ina annabi zai yi ceto amma ba zai cece su ba mala'iku za su yi ceto sauran annabawa za su yi sauran salihan bayi ma za su yi da ashuhada'u da asalihina da asiddiquna duka amma ba za su ceci irin waɗannan ba shine fa matan fa'uhum shafa'atu shafi'ina ceton mai ceto ma ba zai amfane su ba ranar gobe kiyama Allah ya kiyaye sai Allah ya ce mai فاليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا مأواهم مأواهم النار هي مولاهم وبئس المصير Allah ce falyawma a yau Allah da kanshi yake gaya wa 'yan wuta alyawma a yau kam la yu'khadhu minkum fidyatun ba za a karbi wata fansa daga gare ku ba ba wani abin da za ku bayar dan ku fanshi kanku ba abin da za ka bayar a ba da belinka daga wutan jahannama ba a beli a jahannama ba nan bane ba da za ka bribing 'yan sanda ko ka bribing alkalai ko ka bribing duk wanda za ka yi to a can ba haka bane ba mala'iku ne masu kula ina fata an gane sannan allah ne da kanshi mai ba da umarni ba aiji ba ba ainihin chief justice ba allah ne da kanshi ke ba mala'iku umarni a yi kaza a bar kaza wani a shigar da shi can ciki wani a ajiye shi daga bakin kofa yana da ɗan sauran imani in ya ɗan gama abin da zai a wuta a fidda shi da rahman Allah amma dai kai kan ba abin da zaka ba da dan ka fita Allah ce fa yau la yu'khadhu minkum fidyatun a yau kan ba za a karɓi wata fansa daga gare ku ba wala min alladhina kafaru haka waɗanda suka kafurta da munafukai da kafurai kenan yasa Allah sai fara da su munafukan yace fal yawma la yu'khadhu minkum fidyatun a yau babu wata fansa da Allah zai karba daga wurin ku ko munafukai wala min alladhina kafaru haka waɗanda suka kafurta ba abin da za su ba wa Allah dan a fidda su daga wutan jahannama Allah ce ma'awakumun nar makoman ku kan matattaran ku ita ce jahannama ita ce wuta hiya maulakum ita tafi dacewa da ku ita tafi cancanta da ku a ajiye ku a wuta ba abin da ya dace kamar wannan kamar mutumin da ya haukace ne a ce za a kai shi a asibitin mahaukata kaga a ce hiya maulahu kenan nan ne fi dacewa da shi gata ma aka mishi ai ya fi a bar shi yana yawo akan titi sai a ce an kama shi an kai shi gidan mahaukata ana kula da shi ana ba shi magani da allurai da kaza da kaza to sai a ga yan wuta irin wannan wajen da za a je ku ita ce wuta hiya maulaku ita tafi cancanta da ku ita tafi dacewa da ku gobe isal masir tir da makoma in ta zama wutan jahannama Allah ya kiyaye a cikin suratu Ali Imran Allah ce innal ladhina kafaru ba'da imanihim thumma zadu kufran lan tuqbala tawbatuhum wa ulaika humud dallun me ayata gaba arama
إن الذين كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفرا لن تقبل توبتهم وأولئك هم الضالون إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا ولو افتدوا به wala yuftada bi ولو افتدى به وأولئك أولئك.
أولئك أصحاب ulaika lahum azabun alimun أولئك لهم عذاب أليم وما لهم من ناصرين Allah ce innal ladhina kafaru ba'da imanihim lalle waɗanda suka kafirce wa Allah bayan da suna da imani sun mazdadu kufran sannan suka ƙara kafirci akan kafircin da suke yi lan tuqbala tawbatuhum waɗannan Allah ba zai karbi tuban su ba ulaika humud dalu waɗannan sune batattu sai ce innal ladhina kafaru tabbas waɗanda suka kafirce wa Allah wa matu wa hum kuffarun suka mutu kuma suna kafirai suna kafirci falan yi ƙubala min ahadihim mil'ul ardi zahaban wala yuftada bihi inda za ka zo da ƙasan duniya gaba ɗaya kaf a ce zinare ne kuma a ce naka ne ka bayar da shi don ka fanshi kanka allah ce ba za ka karɓa ba kaga duk duniya ba mai wani arzikin ba wanda arzikin shi ya kai a ce gombe gaba ɗaya zinare ne mallakan shi ne babu shi da su elon musk da su mark zuckerberg da wane ne duka da su bill gates da sarkin dubai da sarkin saudiya da sarkin brunei duk kuɗin da suke da shi bai kai a ce girman jihar gombe gaba ɗaya zinare ne kuma sun mallake shi ba to sai allah ya ce a ce duk duniya zinare ne kuma naka ne a ce za ka bayar da shi ya allah ga zinaren nan don kar a sa ni a wuta na fanshi kaina allah ce ba za a karba ba allah ya kiyaye sai allah ce ula'ika lahum azabun alimun irin waɗannan mutanen suna da azaba mai raɗaɗi wa malahum min nasirin kuma ba wanda zai taimake su ranar gobe kiyama ba su da wasu mataimaka da za su taimake su duk wanda ce zai taimake ka ranar gobe kiyama ma ƙarya yake maka shi kanshi bai san a wani hali zai tsinci kanshi ba a cewa ga wani waliyi ga wani shehi ya baka garanti ya baka assurance cewa ran tashin kiyama ni zan wuce da kai ha ba ai ba gidan uban shi bane ba ko gidan uban shi ne sai uban ya ce ba zai shiga ba haka ne ko baka ba to balle gidan Allah kuma babu wanda ke da wannan iko hatta annabawa sukan gaya mutane ku yan aljanna ne Allah ke sanar da su ba kawai garin daman su bane ba su ce wani an baka aljanna wani wali ya je Lagos lokacin muna Lagos yana ta raba aljanna wallahi ku ana ta zuwa ana gaida shi ka zo ya ce kai ma an baka aljanna ya sha alkyabba da rawani ah akwai wani inyamuri to shagon shi na kusa da masaukin wannan shehin ya gana ta raba aljanna ya ce shi ma bari ya ji wallahi tallahi zo ya gaisuwa aka ce shehi ga inyamuri na gaisuwa ya ce an ba shi aljanna to ya zaka ba wanda bai imani ba aljanna daga nan zaka san duk ƙarya ce kawai da yaudara to duk wanda ya ce wai ya baka aljanna wallahi karka yadda duk wanda ya ce wai ran tashin kiyama zai kare ka daga wuta wallahi ƙarya yake maka duka business ne kawai Allah sawwake ba abin da zai kwace ka in ba aikin ka ba da rahaman ubangiji bayan ka yi aikin fa sai Allah ya lullube ka da rahaman shi kuma in Allah ya ga dama ka yi aikin idan kana gadaran aiki na ne zai kai ni aljanna Allah ce to zo bari a yi lissafi biya ni kuɗin ganin da da kai ganin da na baka ni'iman ido ka biya ni ni'iman ji ka biya ni ni'iman magana ni'iman tafiya ni'iman lafiya iska oxygen da kake shaka kake rayuwa shi ma ka biya da wanda kake fitarwa nawa ka biya baccin da nake sama ka yi bacci ka huta nawa ka biya ni waye zai biyan Allah can ko babu kuɗi sallan ka da azumin ka za a iba kafin a gama biyan na gani ma sun ƙare kisa ka yi aiki sai Allah lullube ka da rahaman shi kisa annabi ce illa an taghammada ni Allah bi rahmatihi annabi ce ko ni fa sai Allah ya lullube ni da rahaman shi to balle wani waliyi kuma kisa kowa yayi ta kanshi ranar gobe kiyama Allah da rahaman shi da ceton manzon Allah sallallahu alaihi sallama sai mu shiga aljanna insha Allah to Allah sai ya ce innal ladhina kafaru a cikin suratu al-ma'ida arama zaka yi kawo ta نعم توبة لن تقبل توبته لو أن لهم ما في الأرض جميعا
إن الذين كفروا لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه ومثله معه ليفتدوا به ليفتدوا به ليفتدوا به من من عذاب يوم القيامة من عذاب يوم القيامة ما تقبل منهم ولهم عذاب أليم
يريدون يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم Allah ce lalle waɗanda suka kafurta lau anna lahum ma fil ardi jami'an inda a ce duk abin da ke duniya kan mallakansu ne kai kake mallakan Afirka gaba ɗaya kai kake mallakan Europe gaba ɗayanta kai kake mallakan Asia gaba ɗaya kai kake mallakan North America da South America duk a ce naka ne da Australia da duk abin da ke cikin duniyan nan a ce naka ne sai Allah ce wa mithlahu ma'ahu a sake kuma ninka maka shi liyaftadu bihi min azab yawmil qiyama dan ka bada shi ka cu- ka ceci kanka daga azabar ranar gobe kiyama Allah ce ma tuqbila minhu ba za a karba daga gare su ba walahu azabun alim suna da azaba mai radadi yuriduna an yakhruju minan nari suna so ne su fita daga wuta Allah ce ma hum bi kharijina minha amma ba za su fita ba walahu azabun muqim suna da azaba ta dindindin azaba ta dawwama Allah ya kiyaye to kada wani matsayinka ya ruɗe ka ko wani mulkinka ko dukiyanka ya ruɗe ka ka ce kai kafi ƙarfin Allah ko kafi ƙarfin al'umma za ka yi abin da ka ga dama wala da Allah ya ɗora maka wani rashin lafiya shikenan ya gama da kai ai ta kai ka ƙasashen waje kuma Allah ya hana warkewa a je dubai a je toki a je egypt a je india a je germany a je america allah ce kana nan ni ke ba da lafiyan ba zan bayar ba a ta kashe miliyoyin kudi da an ajiye kama an ba talaka sun ci abinci da yafi alheri allah ya hana lafiya to shi sa ire-iren waɗannan ayoyi ba abin da suke gwada mana illa a matsayin ka na ɗan adam ka yadda kai bawa ne bawa kuma ba shi da yanci kar ka taɓa kilamin right a wurin allah baka da right din komai shi ya halice ka ɗanka ma ba ya claim right a wurinka ko ba ka ba za ka sa shi abin da baya so ka hana shi abin da yake so saboda me saboda kana da iko da shi kana da cikakken power a kan shi to aifan shi ba kai ba halittan shi kai ba kuma annabi ya faɗa game da iyaye ya gaya wani ya ce anta wa maluka li abika da kai da dukiyanka kan mallakan babanka ne ɗan da ka haifa ko ɗan da kika haifa da shi da dukiyar shi duk kina iko da su to ina ga kuma wanda ya halice mu gaba daya min babi aula kenan to dole a masa da'a dole a girmama shi dole a yi abin da yake so ba abin da mu muke so ba sai Allah ya ce mi
ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم فطال عليهم الأمل فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون
Allah ce alam ya'ani lillazina amanu shin lokaci bai yi ba ga masu imani Allah ke tambayar masu imani shin lokaci bai yi ba an takhsha qulubuhum li dhikrillah zuciyansu ta ainihin yi laushi zuciyansu ta rusuna ta durkusa ta tsaurita li dhikrillah ga alqur'anin Allah ko kuma da tunatarwan Allah da wa'azin da Allah ke ta mana ta rusuna ga ambaton Allah wa ma nazala min alhaqi shi lokaci bai yi ba da za mu rusuna wa Allah mu durkusa wa Allah mu tuba mu ba shi haƙuri daga ayyukan da muke na sabo mu rusuna mishi mu aikata duk abin da yake so saboda ababen da suke sauka na wahayi ayoyi suna ta sauka kullum ana karantawa annabi ya bar duniya amma kamar yau aka saukar da ayoyin nan sai Allah ce wala ya kunu kallazi na otul kitaba karfa masu imani su zamo irin yahudawa da nasara min qablu tun kafin zuwa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam faɗala alaihimul amadu sai zamani ya musu tsayi tsakanin rasuwan annabinsu da turo wani annabi sai zama an samu zamani mai tsayi sai Allah ya ce faƙasar ƙulubuhum sai zukatansu suka ƙeƙashi dama su annabin yana nan ma suna saba mishi su yi wa annabi rashin kunya ya faɗi abu su ce ƙarya ne Allah ya ce su ce bai ce ba wani lokaci ma su kashe annabin ma in ya ba su haushi to balle kuma annabin baya nan kuma zamani ya yi tsayi to kada ya zama dan an samu tazara mai tsayi tsakaninku da manzon Allah alaihi salatu wassalam kada ya zama an samu zamani mai tsayi tsakaninku da sahabbai ya zama wannan ya sa zukatanku sun kekashe ba kwa tsoron Allah Allah ce wa kathiru minhum fasiqun lalle mafi yawan yahudawa da mafi yawan kirista fasiquna sun zama fasikai masu saba wa Allah waɗanda ba sa bin abin da Allah yake so to kada kuma ku zamo haka sai Allah ce alam ya'ani shi lokaci bai yi ba wannan ya'anin daga ana ya'ani ko kuma ana ya inu mazdarin shi shine inahu shine ina da yazo cikin suratul ahzab ya alladhina amanu la tadkhulu buyutan nabiyyi illa an yu'zana lakum ila ta'amin ghayra nadhirina inahu wannan ina din shine mazdari Allah ya ce lokaci bai ba da masu imani za su tsorita su dinga girmama Allah ga ababe kala-kala suna faruwa na ban tsoro ga mutuwa kala-kala ana ta yi wannan kadai bai sai sa mutum ya ji tsoron Allah ba mutum ya ainihin rusuna wa Allah ya rusuna wa ambaton Allah ya rusuna alkur'ani mai girma kar mu zanto irin yahudawa da nasara waɗanda suka kangare wa Allah suka bi son zuciyarsu Allah sai ta ilamu اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها قد بينا لكم الآيات لعلكم تعقلون Allah sai ce ilamu ku sani ya ku masu imani an Allah yuhil arda ba'da mautiha lalle Allah shi yake raye ƙasa bayan ta mutu idan kuka- kuka kalli ko ina a yanzu a jeji ne ko a cikin gari duk ciyayi sun bushe idan kana tafiya za ka ga komai ya bushe idan ka kalli duwatsu sun koma duk abin da ke kansu ya bushe to ana saukar da ruwan sama sai kuma kaga sun tsaro kaga ko ina ya koma kore shar duk wani jejin da ka sani ya koma kore shar ciyawa ta fito tafasa ta fito rama ya fito wane ne duk inda wani abu yake da ya koma ya bushe sai ga ya sake dawowa sai ai ce to ku sani fa Allah ne ke wannan abu yanzu wannan bai sa mutum abin mamaki ba ba wanda ya shuka ciyawa ko akwai ciyawan da ke kan dutsen nan yanzu ya bushe babu shi in ka kalla amma damuna tana zuwa sai ga dutsen ya koma kore shar dalawa yake wannan in ba Allah ba ciyayin da suke jeji gaba ɗaya sun mutu yanzu babu su amma da an yi ruwa kaga sun tsiro a nome su a nome su ƙara tsirowa a fesa magani ma su ƙara dawowa kun- wa yake shuka su Allah sai ya ce to ku sani fa Allah ne ke wannan abu yanzu kuna mamakin zai kashe ku kuma ya dawo da ku ya muku tambaya kan abin da kuka aikata yadda yake kashe ciyayi ya sake tada su su dawo cikin rayuwarsu in aka yi ruwan sama haka zai tada dan adam bayan ya mutu Allah ce wallahu ambatakum min al-ardi nabatan thumma yukhrijukum fiha thumma yu'idukum fiha wa yukhrijukum ikhraja Allah shi ke tsiro da dan adam daga cikin ƙasa tsirowa thumma yu'idukum fiha sannan ya sake maida ku cikin ƙasa bayan kun mutu wa yukhrijukum ikhrajan ya sake fidda ku kuma ranar tashin kiyama duk inda aka binne ka anan zaka tsiro ko an gina gida a wurin tun akwai masu yanka makabartu yanzu su sayar to ko an yi wannan duk wani abu da ke duniya rushewa zai a nan din da mutum zai tsiro ran tashin kiyama ba abin da zai saura komai zai faɗi duwatsu za su narke su zama ƙura kawai su zama babu su to sai Allah ya ce i'lamu anna Allah yuhyil arda ba'da mautiha ku sani fa Allah shike raya ƙasa bayan da ta mutu yanda ya wance haka kuma zai tada ku yace qad bayyana lakum ayati haqiqa mun bayyana muku ayoyi Allah ya ce yayi mana bayanin ayoyi filla filla daki daki ayoyin da Allah yake nuna mana a rayuwa kada sun ishe mu wa'azi ayoyin da Allah ke nuna mana a alkur'ani kaɗai sun ishe- sun ishe mutum ya ji tsoron Allah ka san wane ya rasu ka san wane ya rasu ka san wane ya rasu wannan kaɗai aya ce za ka kalli unguwa kusan duk tawa unguwan sun rasu gaba ɗaya dattawan unguwan sun ƙare yanzu yara ne suka zama dattawa a unguwan kowa ya tuna unguwansu inda aka haife shi haka zai gani ko kuma inda ya jima a zaune a wurin akwai waɗanda suna cikin masallacin na an goma ɗaya da su kusan daga shekara 35 to date gaba ɗaya dattawan sun ƙare bai fi guda biyu suka rage ba gaba ɗaya sun rasu ba kowa yanzu samari su ne manya to yadda waɗannan ɗin suka ƙare iyaye sun tafi m- mazaje sun rasu sai mata da yara aka bari haka kuma da mata da yaran duk wata ran za su ƙare su ma shi yasa Allah ce kad bayyana lakumul ayati kaga malam wani ya rasu alhaji wani ya rasu malam wani ya rasu alaramma wani ya rasu alhaji wani ya rasu kullum har ya zama anguwan babu sauran dattijo ko daya ke Allah ce to kad bayyana lakumul ayati haƙiƙa mun bayyana muku ayoyi la'allakum taqilu watakila ko za ku hankalta ku zama masu hankali ku bi Allah subhanahu wataala a rage aikin sabon Allah a rage son zuciya a rage mugunta a rage zalunci a rage hassada a rage girman kai a rage munafunci a rage duk abin da aka san Allah baya so a ta wuridi ana istighfari ana yi wa annabi salati ana neman aljanna ana sallan nafila ana ta azumi to wannan shine kaɗai abin da ya rage wa ɗan adam shi yasa Allah ce la'allakum taqiluna ina ta muku wannan bayanin ne ya ko mutane watakila ko za ku yi hankali ko za ku hankalta ku gane lallai fa lokaci yayi da za mu miƙa wuya mu sallama wa Allah subhanahu wa ta'ala Allah ka ƙara mana imani ka kare mu daga sharrin shaidan ka kare mu daga sharrin zukatanmu abinda muka karanta na daidai Allah shi ba mu lada inda muka yi kuskure kuma Allah ta'ala ya gafarta ya ainihin fidda shi daga cikin zukatanmu ya Allah duk waɗanda ba su da lafiya a gida ko asibiti Allah ka ba su lafiya waɗanda suke da lafiya kuma Allah ka ƙara musu lafiya da imani da wadata ya Allah muna roƙonka da sunayenka mafiya kyau da siffofinka mafiya kamala ya ubangiji duk waɗanda suke da yara waɗanda suke neman Allah musu shirya Allah ka shirin da su Allah duk waɗanda suke da yara waɗanda ba sa jin magana yara kan gararru Allah ka shirya musu da yaransu Allah ka shirya musu da yaransu Allah ka sanya albarka cikin gidajenmu ka sanya albarka cikin ma'aikatunmu ka sanya albarka cikin kasuwanninmu Allah ka sanya mana albarka Allah ka ba mu lafiya da zaman lafiya Allah ka karɓa mana ibadunmu Allah ka karɓa mana addu'o'inmu ka biya mana dukkanin bukatunmu na alkhairi ya Allah muna tawassuli da sunayenka mafiya kyau da siffofinka mafiya kamala Allah ka yaye mana dukkanin damuwa da bakin ciki Allah ka yaye mana dukkanin damuwa da bakin ciki ya ubangiji duk abin da yafi karfin mu Allah ka fi karfin shi Allah ka iya mana shi Allah ka taimake mu Allah ka agaza mana Allah ka yassare mana al'amuran mu Allah duk abin da ya tsanani Allah ka sauƙaƙa mana shi Allah duk abin da ya tsanani Allah ka sauƙaƙa mana shi اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم قضي حوائجنا عاجله وآجله ومن أوصانا بالدعاء اللهم قضي حوائجنا عاجله وآجله ومن أوصانا بالدعاء ربنا اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم